من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ikhwatal iman. A barkanmu da azumi yau rana ta 22 shekara 1443 wanda ya daidai da 23 ga watan 4 shekara 2022 cikin tafsirin alkur'ani mai girma da muke gudanarwa a nan zawiyar maulana a shekhar sharif ibrahim salih al-husaini radiyallahu ta'ala anhu wannan wani irin mutane ne kallimhu muna cikin wato tafsirin suratu al-anfal faddala
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حبك الله هو الذي أجدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم
صدق الله العظيم muna wato gaba da Allah tabaraka wa ta'ala yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam magana akan mutane da ya alkawari da su idan ya ga za su yi ha'inci ya warware wannan alkawarin to kuma Allah ya ƙara cewa in jana haulis salmi fajna halaha idan sun karkato zuwa ga sulhu to ka karkata wato ga yin sulhu shi salmu a larabci mu'annasi ne wato ma'anawi kamar yadda a shiriniya ma ya zo alaihi tuhallu as-salmu أو تعقد الحرب وآهتهم قال ابن عباس واتونا أي سله دمكيا سيدنا عبد الله ابن عباس هذا منسوخ بآية السيف an soke shi da wato ayar takobi jihadi ya ce amma bal maksusun bi ahlul kitabi ya ce ko kuma keɓantacce ne ga wato ahlul kitabi au nazalat fi bani ƙurai duk dai akwal na malamai ne wa tawakkal ala Allah ka dogara da Allah idan ka yi sulhu da su innahu huwa samiul alim Allah shi mai jin duk abin da kuka yi kuma ya san duk abin da kuke aikatawa zai sakamako akai wa yuridu an yakhda'uka idan ko suka so yaudaraka da sulhu ay liyasta'iddu laka sun yi haka ne saboda su ƙara wani shiri dan yaƙarka فإن حسبك الله واتو أبنجدي أي إشي مكا هو الذي أيدك بنصره shi ubangiji shine ya karfafa ka da taimakonsa kuma ya karfafe ka da muminai kuma shine wanda ya hada tsakanin zukata wato waɗanda suke bambantattu tsakanin kiyayya ai allafa baina qulubil mu'minina ba'dal ihani bayan kiyayya da yake tsakankanin su Allah yace law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim da zaka ciyar da dukkan abin da ke cikin doron ƙasa dan ka hada tsakanin zukatan larabawa da ba zai yiwu ba walakin Allah allafa bainahum Allah cikin ikonsa ne ya hada tsakanin su kamar yadda ya fada cikin suratu Ali Imran yadda muka karanta wato wadhkuru ni'matallahi alaykum id kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwanan wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha wannan baiwa ce ta Allah ya hada tsakanin zukata na musulmai wanda gabanin zuwan musulunci sai kaga gida daya daga zaran ya fara girma sai yaƙi ya ɓarke banul am'am ubansu ɗaya daga zaran sun fara girma kawai yaƙi ya ɓarke to har gobe gidan da ko gidajen da ba su riko da addini irin waɗannan abubuwa akwai su za ka ga duk gidan da ba shi da wani addini da ƙarfi daga zaran yara sun fara tasowa don hasada sai ka ga sun kunna wuta to wannan inda a jahiliya ne za su yaƙi tsakaninsu to Allah ya kiyaye addinin musulunci shi ya gusar da wannan in mutum ya tabbata akan koyarwar addinin musulunci duk wannan abubuwan ya san Allah ya haramta su shi kuma ya mika kai ga hukuncin Allah innahu azizun ai Allah shine mabuwayi a gare su hakimun kuma gwani ne akan dukkanin abubuwan da yake yi la yakhruju shay'un an hikmatihi a wannan aya shehu ibrahim radiyallahu anhu yace wasafa allah tabaaraka wa ta'ala almu'minin fi hadhihi alayati bi annahu allafa bayna qulubihim Allah ya sifanta mu'mine da cewa shi ya hada tsakanin zukatansu annabi sallallahu alaihi wasallam yace almu'minu ya'lafu wa yu'lafu shi mu'mini yana sabo ana sabo da shi bi ma'ana ba za ka samu mu'mini kangararre mai taurin kai mai girman kai mai rena mutane ba kullum shi mai taushin halaye ne mai saukin kai ne ya alafu haka kuma yi ulafu annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi ya ce mutum ba a bashi wata baiwa banda imani da Allah sama da soyayyar juna idan mutum ya zama akwai soyayya tsakaninku to za ku amfani junanku a musulunce wanda yana kiyayya ya shiga wannan gurin sai kaga dukkan addini ma gushewa zai yi wala khaira fi man la ya'lafu wala yu'lafu annabi yace babu alheri cikin wanda baya sabo ba a sabo da shi kullum shi jabberi ne kai a dagi sama saboda reni wa qala haka annabi ya ƙara cewa ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد yace zaka ga muminai a wajen tausayayyensu da soyayyeniyar juna da kuma tausayawa juna kace jiki guda ɗaya ne idan shtaka udwun ko udwan duka yazo idan wani gaban sa ya ciwo ko ko wannan jikin yayi kokawar wani gaban sa sai kaga tada'a lahu sa'irul jasadi bis sahri wal humma sai sauran jikin ma ya kira juna da rashin bacci da zazzabi yanzu idan yar yatsa ka karama tana ciwo ciwon ba zai tsaya a yar karamar yatsa ba sauran jikin yayi bacci shine kawai zafin zai tsaya masa a'a to haka muminai suke duk abin da ya shafi dan uwanka musulmi zaka ji masa zafi kamar yadda kake jiwa kanka abin da kuma yake tabbatar da haka imaninka ne wai kar a ce a wane mugu ne wane kaza a imaninsa ne kawai karfin imaninsa shine inda zai ajiye shi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ko kuma la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu bihi kaga imaninsa shine zai kai shi a matsayin idan abu ya samu dan uwan shi musulmi dadi yake ji in alheri ne in abun alhini ne yana jin zafi to imani ne shi ko imani yanda ake samunsa ayyuka ne ayyukan alheri da kake tsakaninka da Allah shine zai yi wato naso a jikinka sai ya zama akhlaq sai zama ahwal wanda zaka mu'amalanci halittun Allah yanda Allah yake mu'amalantar halittunsa kai ma ka zama haka kaga kenan idan mutum ya zama ba mutumin Allah ba saboda haka ba zai kai wannan makami ba sai mutum kowa ya caji kansa idan zaka ji zuciyarka dai tana jin wani abu to kai kokari ka ƙara ibada sosai idan ka ƙara ibada to insha Allah zaka tsarkaka daga wannan dauda eh wa qala haka annabi yace المؤمن للمؤمن كاليدين آه، إحداهما تقصر الأخرى كوكو أولي رواية المؤمن للمؤمن كاليدين تقصر إحداهما الأخرى شي مؤمني قدن وانسى مؤمني واتو كمر هنو قدابيوني وانا وينكي وانا وانا وينكي وانا أدو لو كتن دا أكا سامو مسلمي da ɗan uwansa musulmi to amfanin juna zai shiga wanda amfanin junan nan kuma shi zai karfafa soyayya tsakaninku wanda shi soyayyan nan shine zai tabbatar da 'yan uwantakar naku a duk lokacin da musulmi ya zauna da ɗan uwansa musulmi baya amfanansa to saboda haka dukkan wani abu zai iya shigowa duk wanda yake da shi zai iya amfani ɗan uwansa annabi ce tahadu tahabbu ku riƙe kyauta wa juna za ku so juna karka ce wai ni ba ni da shi a'a babu wanda Allah bai bashi ba babu wanda Allah bai ba wama min dabbatin illa ala Allah rizquha duk wata halitta Allah ya bata arziki misali idan wannan Allah mishi kudi zai baka kudi kai kace kullum ban da shi ko magariya ne ka kawo masa ai magariya bai fi karfin ka ba ai ko ko addu'a ne ka je bayan gari ka tsinto sai ka kawo masa to kaga kai ma kai daidai kokarin ka ya san cewa idan ka samu fa kai ma za ka masa ko itace ne in ka je kai to sai ka ware ka ce akwai dan uwana a guri kaza bari in kai mishi a kauye ne ma ka kai mishi dan tabar man ka dan wani abun ka kana masa to wannan shine daidai karfin ka ba a ce dole sai kayi wato irin abun da yake maka ba saboda Allah dama yace wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah an fahimta ai musamman idan mutum yana gari abun kauyen ma yafi son sa ya Allah shi ma ya tashi a ƙauyen kuma ya rasa waɗannan abubuwan in ka kawo masa dan wani amaro dan wani gurji dan wasu abubuwa dai kullu hadhihi al-ashya yuhibbuha to saboda haka kaga ba su fi karfin ka ba amma kai kullun wato ba ni da shi ba ni da shi kaga wannan ba uzuri bane eh kowa Allah mishi daidai kokarin sa mu'minai haka ake so su zauna tsakanin su kaliyadai haka nan wa ƙala sallallahu alaihi wasallam almumin lilmumin kalbuniyan ya ce mumini ga ɗan uwansa mumini kamar gini ne ya shuddu ba'duhu ba'da ɗaya ɓari yana ƙarfafan ɓari a duk lokacin da babu ɗan uwanka musulmi to za ka rasa wani amfani wanda kai ba za ka iya wa kanka ba misali kamar yanzu gini a duk lokacin da aka ɗauke wannan fila kaga wannan fila ta yi rauni idan aka ɗauke wannan to da ƙarshe rusha zai yi karka ga mutum Allah masa baiwa ko ko kana ga Allah bai masa baiwa ba tun mutum yanda yake akwai amfanin da yake yi ranar da babu shi zaka ga wannan abin da yake yi wannan zai baka ma'anan wato kada ya hasada ga juna wannan abu misali a ce malamai guda biyu ne Allah ya hada su to wannan zaka ga akwai bangaren da yake amfani wannan shi baya wannan amfani wannan shi ma zai wannan amfani waccan baya yi kowa da daur nashi to saboda haka ka gani idan har dai kana son Allah da annabi da addininsa ai za ka so amfani wannan da zai yi misali yanzu za a samu malami zai iya zuwa ƙauye ya zauna ya koyar da mutane addinin Allah kai kuma malamin birni ne ba za ka iya zuwa ba kaga wannan ai ya ɗauke maka wani nauyi hakanan wannan shi kuma da yake zama birnin shi kuma yana da daidai karfin da zai mu'amala da wannan guri yake rayuwa da su yana amfana su addini ya Allah wannan yana da alaka da 'yan boko ko 'yan siyasa wanda kai ko baka da wannan alaka kaje zai amfane su da addini ta wannan bangare wannan yana da alaka da makiyaya wannan da manoma to saboda haka kowa da aikin da zai yi ranar da babu wannan zaka ga wannan gibi to saboda haka mumini ga dan uwansa mumini haka Allah aje su kar Allah ya ba wani dan uwanka abu ka rika jin wani abu ranar da babu shi to wannan abin da yake Allah ya dawo nauyin kanka an fahimta yi ya shuddu ba'dahu ba'da kuma idan kafa ce aikinta daban hannu aikinsa daban ido aikinsa daban ya shuddu ba'dahu ba'da kowa da aikin da yake yi haka Allah ya halice mu kowa ko yan biyu suka fito to arzikinsu daban aikin da za su yi kuma daban wannan ba zai wannan aiki ba eh haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam yace yunsabu manabiru wa karasi yawmal qiyamati li unasin za a kafa wato mimbarori da kujeru ran kiyama ga wasu mutane la yafza'una idza fazi'a an-nasu ba za su razana idan mutane suka razana ba wala yakhafuna idza khafa an-nas ba za su ji tsoro idan mutane suka shiga cikin tsoro faƙila manhum ya rasulallah aka ce su wane ne manzon Allah ƙala auliya'ullah su ne bayin Allah almutahabbu da fillahi masu son juna cikin Allah ba don wani duniya ko ko wani alaƙa da ya haɗa su ba a'a kawai wannan na Allah ne ni ma ina son sa don Allah eh haka nan yace almutahabbuna fillah ala manabira min nurin yawm alqiyamah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara cewa inna lillahi ibadan Allah yana da wasu bayi laisu bi anbiya wala shuhada su ba annabawa ba ba shahidai ba amma yaghbituhumul anbiya wash shuhada'u a ran kiyama annabawa da shahidai ke fatan su li qurbihim min alhaqqi tabaaraka wa ta'ala dan kusancin su ga Allah tabaaraka wa ta'ala wa humul mutahabbuna fillah wato sune masu soyayye ne juna cikin Allah ita soyayya ita ce asalin komai sai an same ta komai zai fita yanzu misali addinin musulunci inda mutum baya son Allah da annai ba zai karbe su ba kuma duk daraja abu sai kaga soyayya ce take fara gabata sai abin ya fita ka duba annabi sallallahu alaihi wasallama ai soyayyar da Allah yake masa ne ya zama haka ko fa ahbabtu an urafa sai da almahabba ta gabata tukunnan ya samu to saboda haka soyayya cikin Allah babu sama da ita ita gimshiki ne na imani mutane su yi kokari su samu wannan soyayya saboda yanzu ya zama komai babu Allah a ciki in kaga kana son mutum ya Allah wannan mai kudi ne ya Allah kana fatan zai maka wani abu ya Allah kun yi aure a gida daya ya Allah matan ku kawaye ne ya Allah duk dai waɗannan abubuwa to dukkan alaka da ta ginu akan wannan to ba cikin Allah bane kuma a ran kiyama ba za ta yi aiki ba al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin dukkan wata soyayya da aka gina ta ba cikin Allah ba a ran kiyama makiyan juna za ku zama sai dai soyayya da aka gina ta cikin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce sab'atun yuzilluhumullah fi arshihi yawma la dhilla illa dhillu daga ciki ya fada ya ce wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi sun hadu a cikin Allah kuma har suka rabu har suka mutu suna cikin soyayyar juna alakar da Allah ya kulla tsakanin su na ƴan uwantakan musulmi da ma na ƴan uwantaka din duka saboda karka ga mutum wai dan uwanka ne kara zubi a'a Allah ne ya kulla wannan alakan saboda haka in baka kiyaye ta baka kiyaye Allah ba karka dubi karka dube shi Allahumma antal awwal falaysa qablaka shay kana ganin sa kaga Allah wato cewa wannan fa dan uwana ne Allah ne ya kulla tsakanin mu kaga zaka girmama shi bayan sa Allahumma antal awwal falaysa qablaka shay wa anta al-akhir yana barin bayan ka karka cutar da shi kana ganin cewa wannan mutumin Allah ne ya hada mu waccan da kake so din Allah ya san da shi kuma bai hada shi dan uwanka ba ko kana so ka nuna Allah da iya ba eh to duk yanda dan uwanka yake ka so shi don Allah kuma ka cire wato wani sababi ko guda ɗaya inda ɗaya tal ya shiga wallahi Allah baya karba dan uwana ne ina son sa musulmi ne ina son sa khalas wannan shine lillahi eh Allah ya sa an gane لهذا شرع مولانا تبارك وتعالى أن يجتمع المسلمون كل يوم خمس مرات للصلوات الخمس دليل سوية الجنة ألا يا واتو فرلتا ومسلمي سوي سلا سلولي قدابر أكون رانا كاقذا أهلو a ga juna in wane ba shi da lafiya ma a ranar za ku sani kullum yana fito masallaci ah wane yau bai fito ba lafiya za a je a duba kaga wannan shine Allah yake nufi wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim eh wa an yaj wa wa fi kulli wa yastami'u fi kulli usbu'in haka Allah ya faralta musulmai duk su ringa haduwa a kowanne sati li ahli albaladi wal qura hawlaha mutanen gari da kuma wato ƙauyuka da suke gefen wannan gari shine juma'a kullum mutum yana zuwa juma'a ranar da bai zo ba za ku ce wani kam lafiyansa kaga ai wannan haduwa ta yi amfani haka wai sami'u marratayn lil fitr Allah ya faralta a hadu wato so biyu a shekara shine karamar sallah da babbar sallah za a zo a taru guri guda duk wanda bai zo ba an sani lafiyarsa ba shi da lafiya duka za a sani wa yastami'u marratan wahidatan min sa'iri aqtari dunya kuma su hadu so daya wato a sauran nahiyoyin duniya shine yawmal alhajj al-akbar rana arafa musulmai dukkan su za su hadu guda guri guda daya wanda wannan taro banda musulmai ba wanda suke irinsa a dukkan duniya shine wanda Shehu Ibrahim ce dalailu la tulfa li ghairi nabiyina ba a samun su ga wani annabi sallallahu alaihi wasallam kullu hada litaqa al mu'alafatu bayna al muslimin dukkan wannan Allah yayi sa saboda wato ya hada zukata ne tsakanin musulmai Shehu Ibrahim radiyallahu anhu ce al itilafu huwa sirrul islami wato hadin kai shine sirrin musulunci idza talafa almuslimun salaha amruhum idan musulmai suka hada kai to lamarin su zai yi kyau wa idza iftaraku idan ko suka rarrabu fal furqatu azabun rabuwa shine azaba eh mutane a kiyaye kama qala sallallahu alaihi wasallama yanda yace al furqatu azabun wa kullu hada min fadlillahi tabaaraka wa ta'ala Allah yayi shi wannan cikin falalansa nan muka kwana su mu je gaba mun ci gaba ya annabi hasbunallah
يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي يحرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله
Na'am, wato Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa annabi sallallahu Alaihi sallam waɗannan da za ka yi sulhu da su, idan sun nufi yaudararka ce ma kakka damu, ya ayyuhan nabiyu hasbuka Allah, Allah ya ishe ka tare da waɗanda suka bi ka wato muminai. Hasbuka Allah wal mu'minuna allazina taba'uka wato wannan shine Allah yake nufi. Eh, wasu kuma sun ce ayan nan ta sauka akan sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu eh annabi sallallahu alaihi wasallama wato yace sayyidina Umar da ya musulunta wannan ta sauka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga sayyidina Umar a cikin darajojinsa yace wallazi nafsi bi yadihi ma salakta fajjan illa salaka shaytanu fajjan ghayra fajjik ina rantsuwa da ubangiji da rayina ke wato wajensa ba baka taba shiga wata hanya sai shedan ya shiga wato wata hanya ba hanyar ka ba shi yasa ake kiransa faruku wa qala fihi alhaqu ma'a umara haythu kana gaskiya tana tare da sayyidina umar duk inda yake umar tajalla fihi allah wato bismihi alhaqi Allah ya yi tajalli a jikin Sayyidina Umar wato da sunansa alhaku dukkan wani sahabi yana ɗauke da wani suna daga cikin sunayen annabi sallallahu alaihi sallama idan kana son ka san adalci irin na annabi to ka dubi Sayyidina Umar idan kana son ka san tausayi irin na annabi sallallahu alaihi sallama ka dubi sayyidina abubakar yace arhamu ummati bi ummati abubakar mafi tausayin al'ummata ga al'ummata shine sayyidina abubakar shi yasa zaka ga yana da taushi idan kana son ka san hakikan kunya irin da Allah ya bawa annabi sallallahu alaihi sallama ka dubi sayyidina usman eh idan kana so ka san ilimi da Allah ya ba annabi to ka dubi sayyidina Ali yace azzakum aliyun shine yafi kowa iya hukunci to dukkan wani sahabi haka yake dauke da halaye wato ɗaiɗaiku banda wanda kuma aka dunkula tare da su an fahimta ai dukkan halayen annabi suna dauke da su amma kowanne kuma ya samu miza bi ma'ana bambanci na daraja akan wani to sai na umar daga cikin wato mizarsa shine adalci alhaqu ma'a umar haythu kana ma taraka alhaqu li umar sadiqan yace wato fadin gaskiya bai barwa sayyidina umaru wato aboki ba har gobe dukkan mutum mai gaskiya zaka ga ba a son shi eh walau kana nabiyyun ba'di lakana umara da a ce akwai annabi bayana to na annabi zai zama umar yace innahu qad kana fima madha qablakum min al-umami muhaddathun akwai waɗanda Allah yake musu ilhami da kashafi a cikin al'ummatai da suka gabace ku yace ya'khuduna al-ilma min Allah bila wasitatin ala sabili al-ilham suna karban ilimi daga Allah wato ba tare da wata wasita ta hanyar ilhama fa in yakun fikum fa Umar ibn al-Khattab idan an akwai dai wani a cikin ku to shine sayyidina Umar dan Khattab radiyallahu anhu daga cikin darajar sayyidina Umaru ya fita umra wata rana fa qala lahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ya ukhayya la tansani fi du'aika yace dan uwa kada ka mance ni a addu'anka sai sayyidina Umar yace hada ahabbu ilayya min ad-dunya wannan kaliman da annabi yace la tansani min du'a ayyuka ya fi masa a bashi duniya wama fiha wato da kuma abin da ke cikin duniya eh qaulur rasuli li ya ukhayya la tansani min du'aik eh ya ayyuha an-nabiyyu harridil mu'minina 'ala al-qital Allah ya ƙara cewa annabi a ci gaba da yaƙi ba na badar kaɗai ba a kwaɗaitar da muminai akan yaƙi su yaƙi kafirai da kafirci قاتلوا الكفار إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين أفركم مسلمتي واتسبوا درون مسلمتي دكارفين كافرتي سوجا مسلمتي قداء ينا ديدي دا سوجا كافري قومني an fahimta yi haka Allah ya ajiye idan mutum guda ɗaya ya haɗu da mutane goma idan ya gudu to yana daga cikin wanda suka guje wa yaƙi ya aikata kaba'ira bayan musulunci yayi karfi sai aka sassauta shine in yace in yakum minkum 20 sabirun yaghlibu 200 idan akwai wato mutum 20 masu hakuri jarumai za su rinjaye mutum 200 ai yace minhum fi bidayati al-islam kullu wahidin min al-muslimin yuqatilu 10 min al-kuffar wa kullu 10 tuqatilu 100 dukkan 100 kuma dukkan goma kai suna iya yakan 100 وإن يكن منكم مئة يغلب ألفا من الذين كفروا إذا aka samu 100 a cikin ku kuma za su rinjaye mutum dubu da cikin kafirai me yasa yace bi annahum qaumul la yafqahun su wato kafirai mutane ne da ba su da wato fahimta eh al'ana khaffafa Allahu ankum Allah yace yanzu amma na sassauta muku wannan hukunci wa alima anna fikum da'fa akwai rauni fa in takum min fa in yakum minkum mi'atun idan aka samu 100 masu hakuri yaglibu mi'atin kaga yanzu soja musulmi guda daya zai iya yakan wato guda biyu ne الواحد من المسلمين يقاتل اثنين من الكفار زي يقي متون غدا بيو ne wa in yakum minkum alfun idan aka samu mutun dubu kuma yaglibu alfaini bi idnillah za su rinjayi mutum dubu biyu eh wallahu ma as-sabirin ku zamo masu haƙuri Allah yana taimakon masu haƙuri na'am
ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم na'am wato a ƙarƙashin wannan aya ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin shaw ibrahim yace هذه الآية نزلت يوم إسلام عمر عمر بن الخطاب إسلامه ذكروا له أسبابا منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا يوما اللهم عز الإسلام بأحد الرجلين Allah ka ɗaukaka musulunci da ɗaya daga cikin mazaje guda biyu ilaika bi abi jahalin au bi umar ibn al-khattab da abu jahali babu wanda ya kai shi a makka ƙarfi to sayyidina umar shi ma haka yake amma shi abu jahali kamar kawu ne a wajen sayidina umar ɗin shi ɗan gidan hantama hantama yar uwar abu jahali ne au bi ahdil umarin shi ma sunansa amru abu jahali ne da ana kiransa abul hakami sai annabi ya masa alkuniya wato lakabi alkuniya kai da abu jahali sai bisa kuma eh دخل عمر بن الخطاب على أبي جهل يوما وهو خاله قال له من قتل محمدا أعطيته مئة ناقة, ناقة حمراء duk wanda ya je shahadantar da annabi yace zai bashi raƙumi jajaye ɗari wa mi'ata naqatin baida'a da kuma ɗari farare wa mi'ata naqatin sauda'a da baƙaƙe ma guda ɗari kaga raƙumi ɗari uku la'allahu qalilul mali wai watakila dukiyansa kadan ne fi janibin nabi sallallahu alaihi wasallam qalil wa alf uqiyatin da uqiya dubu qala lahu umar nadkhul ala hubala ilahihim hatta tuqsim indahu muje wajen gunki hubalu sai ka rantse wa tu'ahidahu ala dhalika kai alqawari akan haka inna shahadantar da shi zaka bani raqumi 300 da uqiya dubun nan فدخل على هبل فأقسم أبو جهل وعاهد هبل أن عمر إذا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي هذه المئات الثلاثة من الإبل suka shiga ya rantse wa hubal cewa in ya shahadantar da annabi zai bashi raƙumi 300 nan wa alfa uqiyatin min al-fidda fa kharaja umar mutawashshihan sayfahu ya fita ya rataye takobinsa hatta waƙafa bibabin nabi sallallahu alaihi wasallam wasu malamai sun ce ya haɗu da wani sahabi da ya haɗu da wani sahabi ya ce zai je shahadantar da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ah to kai kake magana annabi ai abin ya shiga gidan kuma yace he yace yar uwarka Fatima bintul Khattab da mijinta Sa'id ibn Zaid ai sun musulunta yace he kawai sai nufi gidansu su kuma akwai khabbab ibn al-aratti shine malamin qur'anin su yana ba su al-qur'ani suratu taha sai sayyidina umar ya shigo ya shigo ma ya mari yar uwarsa khabbab ibn al-aratti yana jin sa kuma shi ya gudu ya je ya buya saboda ya san shi dama jarimi ne shikenan ana da yaji qur'anin nan kawai zuciyarsa yayi taushi atake yayin ya mare ta sai ya ce ku bani takardar naku in gani mata ce a'a kai ai najasa ne ba za mu baka ba eh yanzu akwai abin da dama ba zan rike ba ce eh ba zai yi ba sai ina yi sai sai kai wanka khalas yayi wanka ya karba takardar tsaha suka karanta mishi ya ji tun a lokacin ya musulunta da aka zo wajen sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to nan kissan ta hado da gurin kenan eh fa nazara ba'd al-muslimin shuquq al-bab wani daga musulmi ya dubi fujin kofa fa'iza bi umara mutawashihan bi saifi fafazi'a ya razana suna gidan wato arkam eh wa qala hadha umar ibn al-khattab mutawashihan bi saifi wa huwa lam ya'ti huna illa li sharrin bai zo nan ba sai dai wani sharri qala hamza ibn abd al-muttalib sai sai na hamza yace idanu lahu yadkhul kuma sa izini ya shigo in ata musliman fadaka haka muke nema wa in ata yuridu ghayra dhalika naqtuluhu bi sayfihi da takobin sa zamu kace shi kuma sai na hamza ya musulunta da kwana uku ne tsakanin su babu jarumai kamar su a wannan lokaci ko da su Khalid ibn al-Walid wannan duka ai ba komai bane in kada su da su sai na Hamza da su sai na Umar babu kamar su amma a lokacin ma yaro ne fa saboda shekaransa 26 ne kage yanzu mai 26 zamu ce yaro ai ko annabi yana ce Allahumma izzal islam bi ahdi al-umrayn tun a lokacin eh haka dama Allah yake shirye abin sa إيه فدخل عمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعرض له أحد kada ɗaya bujiran masa ya haɗu da iksiru sa'adati kenan zai juya shi kullu amrin tu'na bihi tuqlabu al-ayanu fihi wa ta'jabu al-busara'u ko eh fa kharaja ilayhi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam wa qala lahu ma anta bimuntahin ya umar hatta tanzila alayka qari'atun min as-sama' wai ba zaka halu ba kai har sai masifa ta sauko maka daga sama ne فارتعد عمر ياشق كركر حتى سقط السيف من يدي فجلس وقال أخبرني بكلمة التوحيد كبالي لابار كلمة توحيدنا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله محمد رسول الله كفدي ونن كلمة فقالها عمر فكبر أهل المحلة دكا متانا دسكي وننبري سكي كبر إيه فقال عمر يا رسول الله ألسنا على الحق إن حيينا وإن متنا أنقم كنا تايا يا زامك ويا ba akan gaskiya muke in mun mutu ko mun rayu yayi fana'i ko kala bala yace eh kala falima na'budu Allah sirran me yasa zamu bauta wa Allah boye kam wa kanat al-ibadatu fi dhalika al-waqt shuri'at sirran eh an shar'anta ta a ɓoye ne waƙad aslama hamzatu ƙabla islami umara bi talatati ayyam wa bi islami umara ta kamala musulmuna arba'in rajulan da musulunta sayyidina umar wato musulmai suka cika mutum arba'in kuma shi ya musulunta ne a shekara na shida ka duba shekara shidan nan duka mutum talatin da tara ne kawai aka samu to saboda haka kullum sai an yi haƙuri idan an yi haƙuri za a samu komai kala umar wallahi la na'budullaha sirran ba'da al-yawm to daga yau kuma ba za mu sake bautawa Allah a ba fa kharaju fi saffain suka fita a cikin sahu guda biyu ya taqaddamu as-saff al-awwala wato sayyidina umar yana gabatan sahun farko wa hamzatu ya taqaddamu as-saff ath-thani sayyidina hamza yana gabatan sahu na biyu وخرجوا إلى البيت يعلنون الشهادة فقالت قريش انتصر علينا أبو القاسم شف أي النبي أي نصر أكمه تغلب علينا المسلمون مسلمي سنن إرين جاي أكمه لما صاب صبع عمر لتصبع أن قريش جميعا تندى سيدنا عمر يا كركتا يا بر مسلمين الدين مو يتي دكان قريشاوا sai sun karkata saboda haka kaga wannan a matsayin mu na musulmi sai na umar shine khalifa na biyu ya dace mu ji wannan darajar nashi ko eh bai dace mu bar wannan nukta ta wuce ba eh Allah ya ce okay ina ne kaja ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskina fil ard wannan aya dalilin saukanta bayan yakin badar lamma waqa'at waq'atu badrin yayin da yakin badar ya auku wa usra minal mushrikina sab'una an ribaci mutum saba'in cikin mushrikai min ru'asaihim minhum al-abbas ibn abd al-muttalib akwai sayyidina abbas dan wato bafan annabi wa nadru ibn al-harisi da nadru dan harisu rubidu bi sawari al-masjidi duk an daure su a gimshiken masallaci فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة النبي دقري واي يا تارى سهبان سدوكا وشاور أبو بكر أبا بكر وعمر يا شاورتي سيدنا أبو بكر دا عمر كان أهل مشورته سوني أي شاورنسا كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أيدني الله بأربعة وزراء ألا يقرف فاني دا وزيري قداهدو اثنين من السماء guda biyu daga sama jibrila wa mika'ila wasnaini min al-ard guda biyu kuma daga ƙasa ne abubakaru abubakrin wa umaru sayyidina abubakar da sayyidina umar sune waziransa haka sayyidina alima wa hibbi waziri al-badri babi ulumihi ali abi sibtain laysa muqannisa falamma asbaha shawara ala al-asra da gari ya waye sai annabi ya shawara akan waɗannan ribatattu sai ce ma taquluna fi ha'ula'in natna me za ku faɗa akan waɗannan masu warin nan kafirai qala abu bakrin haula iyaluk yace ai waɗannan mutanen ka ne ma'a kufrihim duk da kafircin su wa inadihim da kangarewansu iyaluka faqat la taqtulhum kada ka kashe su khalli sabilahum yalesu wa khudh minhum shay'an min almali ka karbi wani abu na dukiya a ɗazumin karanta dama annabi ya ce arhamu ummati bi ummati abubakrin to kaga rahman nashi ya bayyana nan ko eh tasta'inu bihi ala jihadik zaka nemi taimako da dukiyan akan jihadinka amma wala taqtulhum sai wa kala li umar ma ta ƙulu kai kuma za ka ce kala umar haula ya ra'asul kufri kaji ayi waɗannan fa su ne shugabannin kafirci eh inna qatla haula'i la tara ala wajhi al-ardi oke in qutila haula idan aka kashe waɗannan to la tara ala wajhi al-ard man yukadhibuka ba'da al-yawm in dai ka kashe waɗannan to ba za ka ƙara ganin mai karyata ka a doron ƙasa ba a kashe su kawai eh makkinni min ali adiyin yace ka bani dama dangi na shi banu adiyin ne dangi na duka waɗannan ka bani dama yace aqribai akwai akwai alif anan duk masu lissafi min ali adiyin aqribai makusanta na duka in kashe su wa makkin ababakr min ali taymi shi bataymi ne yace ka bawa sayyidina abakar dama danginsa banu taymin duka ya kashe su wa makkin aliyan min bani hashimin ka ba wa sayyidina ali dama ko banu hashim din duk nuqatilhum an akhirihim mu kashe su har karshe kuma wannan na sayyidina umar din shine daidai to me yasa aka je aka jihadi eh na sayyidina umar din shine daidai eh yace idza qatalna haula la yabqa ala wajhi al-ardi man yu'aniduka aw yakfuru bika idan mun kashe waɗannan babu mai ragiya wanda zai kangare maka ko ya kafirce maka da aka yi hirar nan fadakhala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam baitahu annabi ya shiga gidansa fasara an-nasu yataqawwalun suna magana ba'dhum yaqul sayattabi'u ra'y abi bakr wasu suna cewa zai bi ra'yi sayyidina abubakar wa ba'dhum yaqulu sayattabi'u ra'y umar فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم النبي يفتو وقال إن المؤمن ليلين قلبه حتى يكون ألين من اللبن يتي مؤمن زوجي سينا توشي هري في مدار النون ما توشي فذلك أبو بكر يتي تولنا شين سينا أبو بكر قلب ألين من اللبن يتي فمثلك مثل عيسى عليه الصلاة والسلام shi sai na isa ya ce in tu'azzibuhum fa innahum ibaduka in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim wa mithluka mithlu ibrahim alayhi salatu wassalam qala faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim haka nan sai na ibrahim shi ma ka ga raqiq eh wa innal imana la yuqawwi qalbal mu'mini kajikuma imani can yana tausasawa nan kuma yana karfafawa yana karfafa zuciyar mumini hatta ya kuna a shadda min alhijarati har ya fi dutse ma wato karfi ba na sun makasar ulubukun bane wannan a a karfin imani mumini dama an san shi da karfi a cikin addininsa eh yace dalika mislu umara wannan shine wato kwatancen sayyidina umar misluka min al-anbiya mislu nuhin قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا yayin da ya tabbatar ba za a haifi musulmi ba ya ce Allah karka bar ko ɗaya a cikin kafirai wa ƙala musa rabbana qmis ala amwalihim wa shu ala qulubihim fala yu'minu hatta yaraw al'adab al'alim kaga kamar irin addu'a da sayyidina musa yayi walakin akhadtu bi ra'yi abi bakr dukkan ra'ayin su daidai ce amma na karbi ra'ayin sayyidina abubakar shi kuma baya magana bata tabbata wajen Allah ba duk abinda sai na abubakar inda ya faɗa to Allah yana bin wannan magana an fahimta ne inna lillahi ibadan idza sha'u sha'a ne Allah yana da wasu bayi in sun so abu khalas kawai Allah shi zai yi ba sai wai an zo ana ta wani fama ba ثم استقبل الكفار النبي يا فسكنتي كافرن وقال يا أيها النتنى لا يخرج أحد منكم إلا إذا دفع لي عشرين أوكية من الذهب kada ɗaya ya fita daga cikin ku sai ya bada ukiya 20 illa bani hashim sai dangina su kuma la yakhrujuna illa ba'da an yadfa'u 40 uqiyatan min adh-dhahab su ayar banja musu yud'af laha al'adabu bi'fayn su 40 40 za su bayar eh qala lahu al-abbas ana alayya fida'i wa fida'u man huna min bani hashim zan fanshi kaina da ma dukkan dangin mu amma waƙad uki da minni mi'ata dinarin bil amsi a dagar yaƙi an karɓar muni dinari 200 tahsibu li dalik ka irga mun wannan to ka ji dan uwa dama an ce wa azhadun nasi fil ulama ya ahlu wa jiranu to haka annabawa ma wanda suka fi kin malami a cikin mutane su raina shi danginsa da makotansa Abin da aka ce a ganima za ka zo ka ce wai annabi ya irga kudi da za a bayar eh to kaga kusancin ne ya kawo haka amma sai na abbas duk da haka tun bai musulunta ba yana daga cikin wanda suka ba annabi taimako duk inda yake shiga baya rabuwa da shi in kuntuna hatta bai'atul aqaba suna tare ai amma yana kafirin sa eh shi yasa koya akai danginka ba sa barinka kar a ƙi dangi ko menene danginka ko kafiri ne to wallahi danginsa suna son sa kuma mutum musulmi ne su kafire ne wallahi Allah ya sanya wani rahim wannan tsakaninsu yanda Allah yake rahamtar bayinsa ba tare da suka yi wani abu rahman duniyan nan to kuna tare da su shi yasa danginka za su baka gudunmawa sosai a cikin rayuwanka mutum ya rike danginsa eh tun daga shi shi kafiri ne shi kuma annabi suna yakansa amma yana bashi gudunmawa eh qala lahu la almalu alladhi kunta tunfiquhu ala a'da'i llahi dukiyan da kake ciyar da shi akan makiya Allah li yuhasibuni la ahsibu fi fida'ik ba zan kirga shi akan fansanka ba dukiyan da ka bawa makiya don su zo su yake ni wannan babu maganar shi ya zama ganima qala aturidu aturidu an abqa miskinan atakaffafu an-nasa fi makkah kana so na zama miskini ina roƙon mutane a makka ne kake so قال له الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تتكفل كفف الناس تيا ذاك رقي متاني مع الذهب الذي دفنته في الحجون ليلة خروجك تارد زينار دكا بني أدوس حجون درن فتوانك وأشحدت زوجتك أم الفضل ka shedar wa matanka ummul fadl sunanta lubabatu yar uwar matan annabi maimunatu bintul haris ne an gane ayi su gashi babban sa ne amma sun auri mata ya da kane shi yasa abdullahi ibn abbas zaka ga yana kwana a gidan annabi wajen innar shi ne yake kwana maimuna bintul haris yana daga cikin wanda suka rawaito sallan annabi na dare dalilin wannan ne wa qultu وقلت إن رجعت فذلك وإلا فالمال لك وللفضل وللفضل ولقثما idan na dawo dukiya na ne in ban dawo ba na mutu kuma ɗana fadlu da kusamu dukiyarsu ne ka gaya matarka wannan ba ai ba an fahimta yi ƙala subhanallah man akhbaraka bi hada wa hada fi makkata laylan laysa yahduruhu illa ummul fadli yace babu wanda yake tare da ni lokacin da ne sai mata na ummul fadli sai da lubaba amma ita kuma ta musulunta fa tun daga farko dama ummul fadli musulma ce tana daga cikin wato musulman farko ita eh da su Fatima wannan yar uwar sayyidina Umar din eh yace qala lahu akhbarani rabbi yace ubangiji na ne ya gaya mu ne qala hadha ar-rabb sawfa yakunu rabbi al-yawma insha Allah yace ni ma zai zama ubangiji na to ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wa dakhala fil islam sayyidina hamza da haka ya shiga sayyidina abbas kai ya shiga musulunci da haka eh wato gadan ata umaru wa wajada ababakrin ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yabki yabkiya ne da safe sayyidina abubakar yazo sai samu wato sayyidina abubakar da annabi suna kuka fa sallama alaihima yayi musu sallama wa qala ma yubkikuma sakata anhu sai suka shiru qala akhbirani ma yubkikuma ya rasulullah anta wa sahibuka kai da abokinka nan ku gaya mun me yasa kuke yin kuka in atani buka'un bakaitu ma'akuma in kukan ya zo mini ni ma zan yi kuka wa illa tabakaitu in ko ba haka ba sai na yi kukan gangan li buka'i kuma don kukan ku eh قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو نزل عذاب ما نجا منا منه إلا أنت yace da azabar Allah ta sauko yace babu mai tsira sai kai sai na Umar alladhi asharta bihi bil amsi huwa alladhi kana yurdi Allah tabaaraka wa ta'ala shawarar da ka bayar shine yake yarda da Allah shine daidai shine dalilin wannan aya ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra bai dace ga annabi a yanzu ya zama yana da fursunonin yaƙi ba a kashe su kawai hatta yuskina fil ard har sai ya kai makura bi ma'ana ya kashe kafirai duka sun yi rauni sai a fara fansarsu saboda su masu zo su musulunta amma suna da ƙarfi ai raya su ne eh turiduna aradad duniya kuna son abun duniya amma ba wai abun duniyan ake so bi zati ba an fahimta ne ba wai son duniya bane wannan magana a'a suna son a samu kuɗi ne da za a yi amfani da shi a yaƙi ne kaga wannan da ba a kuɗin shiga ne ake nema saɓanin da kuma wanda yake son duniya ba a taɓa sahabin annabi masoyin duniya ba ko da a uhudu ma an yi kamar maganar nan sai na umar ya ce ban taɓa tunanin sahabin annabi yana son duniya sai da Allah ya faɗi haka id tusiduna wala talun to son duniyan da wannan manufa ne eh mutanen da za su kwana su wuni ba su ci ba kuma ba ba su da hanyar baka ce son duniya eh to wannan shine magana wallahu yuridul akhirah kuma Allah yana son ku samu ladan lahira ne wallahu azizul hakim Allah shi mabuwayi ne a cikin hukuncinsa kuma goni ne na'am
لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم
to wannan shine magana da annabi ya gaya sayyidina Umar da azaba za ta sauko ba mai tsira sai kai laula kitabun min Allah sabaka ba dan hukunci daga Allah da ya gabata cewa dukkan mutum in ya yi ijtihadi ko kuskure ya Allah ya gafarta masa man ijtahada fa akhma falahu ajrun wahid ko kuma laula kitabun min Allah sabaka ai Allah bai taba yin hukunci bai taba bai taba ukuba ba sai ya saukar da hukunci bai gaya musu cewa ga abin da za ku yi ba sun yi shawara ga abin da za a yi to menene laifi a cikin wannan shine sabaka bi ma'ana bai kawo wani hukunci akai ba sai daga baya to wannan shine ma'anansa bi ihlalil ghanaim wal asra lakum lamastakum fima akhadtum azabun azimun wato azaba mai girma shine wutan jahannama da ya shafe ku al ghanimatu uhillat li ummati sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallama ba a taba al'ummar da aka halatta mata ganima sai al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya faɗa u'ditu khamsan lam yu'dahunna nabiyyun qabli an bani abu guda biyar wanda ba ta ba wani annabi gabani na ba ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura an sanya mini kasa masallaci su kristoci da sauransu banda a coci ba inda za su yi sallah ta karbo yanzu misali za su je ibada ran asabar ko lahadi sai tafiya ya same shi kuna cikin mota ka tambaye shi kace to ba za ka yi ibadar naka ba sai ce a ai sai a coci to dama addinin sa haka babu kaza'i in baka fi je masallaci khalas fata an fahimta yi amma al'umma annabi duk inda ka je ba sai ka je masallaci ba kana kan tafiya zaka sauka kai sallanka Allah ya bamu wannan amma su ba su isa ba wa tsahuran kuma abin tsarki ne su sai dai su yanke guri amma mu ruwa in baka samu ruwan ma za ka yi tayammama eh haka yace wa uhillat liyal ghanaimu an halatta mini ganima al annaba da suka zo baya konawa ake kafirin ma menene balle abunsa wa bu'istu ila nasi kaffatan kuma an aike ni zuwa ga dukkanin mutane tun daga annabi adamu har al'umman nan kowanne annabi zai ce al'ummarsa to ni annabi ne amma akwai annabi muhammadu ko ahmadu da zai zo idan zai zo in ya zo dukkan mu za mu yi imani da shi za a je aiki sai a bi wannan saboda haka dukkan annaba da suka gabata annabi annabi su ne shi yasa a kiyama shi kadai ne zai ceci mutanen duka ai al'ummarsa ne an fahimta ne shine yace wa bu'isu ila nasi kafa ba na zamanin shi kadai ba dukkan inda dan adam ne kai ma ba dan adam ba دي هلتاني ألا نفدا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون لماذا للعالمين نذيرا كو مي عالمين أنشري ألا يدكو وايشي قاي حتى الملائكة كو للعالمين نذيرا إيه ونصرت بالصبع أنت مكاني دي إسكر قبر إن النبي زي جياكي to Allah zai tura yaƙi ya je tsoratar da mutanen nan su firgita sai su gudu kamar yadda iska take ɗauka annabi Suleiman shi kuma Allah ya masa wannan masira ta shahar ɗon tafiyan wata ɗaya wa uditu shafa'ata kuma an bani ceto ran kiyama saboda haka lokaci ya gabato za mu tsaya a nan insha Allah sai gobe okay الوقت متبكر أهل الأديان غير الإسلام ليس لهم أن يؤدوا صلواتهم إلا في كنائسهم wato ma'abota wasu addinai banda musulunci ba su da daman yin wato bautansu sai a coci wa bi'ihim wal muslimu haythu adrakatu salah shi musulmi duk inda sallah ta diske sa yusalli wa ka'annahu salla fil masjid kamar ma yayi sallah a masallaci in a dokar daji ne ma ruba maka za a yi hasso biyu wa tahuran kuma an sanya masa kasa abun tsarki ne من لم ي... أوكي ومن لم... من لم يجد ماء تطهر بالصعيد بالتيمم وأحل لي الغنائم وبئست إلى الناس كافة وكان النبي يبعث إلى قومه كون النبي متعننسا كدي أكي أي كنسا شو داير بوشي يا فدا يتي yana kiran wannan shugaban kasan ingila sarauniyar ingila da shugaban kasan america da ya ce kiristocin najeriya ya ce su bar kiristanci ya ce ba addinin su ba ne ko a zamanin suka zo saboda su annabi isa zuwa ga yahudawa kadai ake aikansu kowanne mutuminsa ake mutanensa to wannan laraba ba sa ciki kenan su ma sai dai annabinsu ya zo to kaga ina ga mutum wannan dan yobe ko wani mutum baki zai rike kiristanci yace yana da addini ai wahala yake to haka turawa su ma ai annabi isa ba bature bane ko ba isra'iliye ne to addininsa ma an soke shi ko ba a soke shi ba ma in yana aiki baya aiki a kansu ya ce yana kiransu su bari ita sarauniyar ingila asalinta sharifiya ne ya ce ta zo ta bi addinin kakanta shi obama kuma ya ce asalinsa shi ma musulmi ne dawo addinin kakanninsa su kuma waɗannan su zo su bi addini annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama eh haka allah ya abubuwan eh laqiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wato lailatul isra adam abal bashari annabi ya hadu da sayyidina adam daren da aka yi masa isra'i qala lahu rasulu sallallahu alaihi wasallam ya abal bashari anta khairun nas yace kai ne mafificin mutane khalaqaka allah bi yadihi allah da kansa ya halice ka kaga dukkan dan adam zai fara daga mani gudan jini gudan tsoka zai tashi daga wannan amma shi annabi adamu kawai an ce kun sai ga adamu zira'i 60 yana kwance kaga ba dan adam da aka halice shi kamar wannan sai sai na Isa alaihi salam wato wa kalimatun alqaha ila maryama shi ma kunne shi yasa zaka ga yana da irin ruhaniya da bashariya an fahimta ayi to shi ma haka Allah ya halice shi wa akramaka bil ilmi Allah ya girmama ka da ilimi wa asjada laka mala'ikatahu ya sa mala'ikunsa sun maka sajada wa akramaka bi zawjatin minka ya girmama ka da mata daga kai wa la'ana aduwaka ya tsine wa makiyinka wa abaha laka aljannata bi hadafiriha ya halatta maka aljanna dukkaninta qala lahu adamu bal anta khairun nas kai ne mafificin mutane akramaka allah bi an ja'ala shaytanaka musliman allah ya sanya shaydaninka musulmi annabi yace kowanne mutum yana da qarin ya ce amma ni Allah ya taimake ni sai ya zama musulmi dama an fahimta ai kowanne mutum yana da shaidani wanda Allah ya taimake shi shi ma zai musulunta ya ce amma ni shaidani aghwani shaidani na ya ɓadda ni wa shaidanu ka ja'alahu Allah musliman taba'an laka wa qahara laka aduwaka yarin jayar maka makiyanka wa zawwajaka zawjatan mithla aishata sayyidati nisa'il janna kuma Allah ya aura maka mata kamar sai da Aisha wanda shugabar matan aljanna ne banda Fatima da Khadija duk duniya Allah bai yi mace kamar sai da Fatima ba ta biyunta sai da Khadija ta ukunta sai da fa Aisha din sai ka dauko su sai da Maryam su Asiya bintu Muzahim su sai da Hanna su sai da Zulaikha da dai sauran mataye da aka faɗa masu daraja nisa'u ahlil janna wanda a lahira annabi ya ce za a aura mata sai da Maryam za ta zama matansa matan fir'auna ma'asiya bintu muzahimin Allah zai aura masa ita eh ya gaya wa matansa sun ji daɗi sosai ba kamar irin matan ku Allah sai ne ba ko in ka ce yau na yi aure ai yaƙi ne gidanka to shi ya ce Allah ya aura masa mata biyu a aljanna suka yi ta daɗi eh ba su ce kuma a yi musu kaya ba eh to saboda haka kaga wannan daraja ne na sai da aisha har annabi adamu yake faɗa ba a taɓa mata irinsu ko sai da hawa ba ta kai su ba fa an fahimta yi hakanan uwar da ta haifi shehu tijjani an ce banda matar da ta haifi annabi an fahimta ko sahabban annabawan da ya kai ta a duniya ما أنجبت خوض من الغواني في كل ما مضى من الزمان كمثل أم شيخنا منين تجاني نكو منين منيا بهاك أكفنا با عائشة الطاهرة الحصاني سوى اللواتي جئنا بالمختار وحزبه كقارة سرموني تبتابو دهكا wanda suka haifi annabawa da kuma sahabbai in dai mace ne su ne sun fi sai da Aisha iyar ce Ahmad Tijani ba ai mata irin ta ba bayanta ba ai mace kamar iyar Shehu Ibrahim ba an ce iyar Shehu Ibrahim radiyallahu anhu tunda take ba ta bata mijinta rai ba tunda Allah ya ta kuma babu imtihani da bai mata ba saboda ya tabbatar cewa shin ta isa ta zama uwar Shehu Ibrahim ba ta taba bata dangin mijinta ba rai ba saboda aka zai bata ran miji ayi ba ta bata ran dangin mijinta ba ba ta taba bata wa makotan mijinta rai ba ta kasance cikin hidimansa tsawon rayuwa shi al-sisi yace wallahi yace ba zai yi mu fadi falalan iyar shehu ibrahim a takarda ba dan hankali ba zai yarda ba to irin su ne suke aufan irin waɗannan mazaje iyar imam bukhari ma haka ne iyar imam shafi'i ma haka ne na taba tambayan wani na ce ya bani tarihin iyar shehu ibrahim sale radiyallahu anhu ya ce ka san tarihin iyar shafi'i na ce na sani ya ce in ka kare tarihin iyar shafi'i ya ce ka ɗora sama ya ce nan za ka fara tarihin iyar shehu ibrahim sale to saboda haka matan da suke haifan mazaje wanda babu irinsu to ba ƙananan mata ba ne wara a kulli azizin ra'a kowanne mutum da kaga akwai daraja tare da shi to akwai uwa ba wai ana nufin mace ba a'a mace wannan kam ai a da aduwi ka ne ai uwarka ake nufi duk mutumin da kaga ko sarki ne babu irin shi to uwarsa ta tarbiyantar da shi mai kyau idan mai kudi ne ma in malami ne ma in dai wani mutumin kirki to akwai uwar kirki gefensa in ba haka ba zai samu ba lokaci ya gabato za mu tsaya insha Allah sai gobe mu ci gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh